أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد من أتكين المدلب الخامس shafi na 60 za mu tashi inda sayyidi muhammadu arabi a sa'ihi yake cewa tambihani faɗakarwa guda biyu al'awwal tambihi na farko ya ce za a rafta idan kasancewa anna mutsala'ata kutubil ilimi lallai leƙa littattafan ilimi wal akhbari da littattafan labarai wasiyari salihina da leƙa tarihi na salihan bayi wa hikayatihim da hikayoyinsu wa anwa'il hukumi da nau'o'in hukunce-hukunce na addinin musulunci wala amsali da musalce-musalce wa nahawi zalika da makamancin wannan kulliya dukkanta in kasancewa mulhiqatun mai riska ce bis sama'i da sauraro da kunnan basira fi hazal babi a cikin wannan babi da muke bayani na husnul istima kyakkyawan sauraro dukkan waɗannan nau'o'i da fannoni na littattafai da aka ambata ana riskar da ita da lamarin da ya shafi ji ko sauraro to fa alam kasancewa anna min al adabi fi hazal maqami lalle yana daga ladabi da ake nema a wannan matsayi ma zakarahu abinda malam ya ambace shi fi awarifil ma'arifi cikin littafin na awarifil ma'arif min annal insana abinda ya ambata shine cewa shi dan adam idza arada mutala'ata kitabin duk lokacin da ya nufin leka wani littafi la yubadir bi zalika baya gaggawa a tunaninsa da wannan lekawa illa ba da tasabbuta sai bayan ya tabbatar wal inabati ya yi mai da lamari wa rujui da komawa ilallahi ta'ala zuwa ga Allah ta'ala wa talabi ta'aidi da neman kalfafa fihi cikin lamarin Allah cikin komawa ga Allah ka gane ai ko da bai furta da lisanul maqali a harshensa ba to lisanul halinsa yana so ne Allah ya bashi ikon fahimtar abin da yake cikin wannan littafi to fa inna qad yurzaqu hina idhin a lokacin ake arzuta shi bil musalati ma yakunu ko da leka abin da yake zamantowa mazidan qali ne li halihi ga halin ilimin sa qala mai awariful ma'arif ya ce walau qaddama istikharata li zalik da mutumin da yake so ya karanta wani littafi daga cikin littattafan da aka ambata kutubul ilmi wal akhbari wasiyar salihin wa hikayatihim wa anwa'il hukmi wal amsali kowanne fanni yake so ya karanta to da zai gabatar da istikhara zabin Allah lizalika ga wannan leƙa littafin nasa lakana hasanan da ya zama abu mai kyau saboda me littafin nan yana so ya karanta shi ne don ya fahimci abin da yake cikinsa in ya fahimci ne aka rubuta in ma akwai wani dasti ko da sisa da ake so a ɓadda mutum to Allah ya bashi ikon fahimta ya kauce wa wannan ɓata ina fata an gane yawanci abubuwan da ake ɓadda mutane a wazi ai a rubuce suke a littafi kuma ana danganta littattafan da addinin musulunci ko to da ka nemi zaɓin Allah tun da farko ya zaɓa maka fahimta mafi alheri na gano gaskiya da kuma kishiyar taɓata to lakana hasanan da wannan neman zaɓin ya zama shi ne kyakkyawa fa inna Allah ta'ala domin in yayi istikhara ya nemi zaɓin Allah to lalle Allah ta'ala ya fitahu alaihi babal fahmi wa tafahumi Allah zai bude masa kofar fahimta da neman fahimta zai zama mauhibatan wata kyauta ce baiwa ce min Allah ta'ala daga Allah ta'ala ziyadatan ya samu ƙari alama ya tabayyana hu ga abin da yake bayyana gare shi min suratul ilmi na kamar wannan ilimi falil ilmi suratan zahira ko shi ilimi yana da kamanni na zahiri wa sirrun ba'inu kuma yana da wani sirri boyayye shi ilimi na kowane fanni akwai kamanninsa na zahiri akwai kuma wani sirri wanda yake boyayye wanda ba a gaban malami ake jinsa ba ba a lokacin da ake koya ma ake jinsa ba lokacin da kake nazari kake tadabburi cikin wannan ilimin to anan Allah zai jefa maka ilhama na sirrin fahimtar wannan karatu sirri na baɗini kuwa huwa fahimu shi ne fahimta bayan zahirin lafazin da aka karanta ma to wallahu ta'ala hakika Allah ta'ala kad nabbaha yayi fadakarwa ala sharafil fahmi abu sadokar fahimta fi kauli cikin fadin sa na alqur'ani da yace fa fahamnaha sulaimana mun fahimtar da wannan hukunci ga annabi sulaimana wa kullu amma kowannen su tsakanin annabi sulaiman da babansa annabi dauda kowannen su mun ataina hukuman mun bashi hukunci shine hikima wa ilman da ilimi ka gane ai amma a zahirin mas'alar annabi sulaimana shine ya dace babansa annabi dauda ya kuskurewa hukunci ka gane ai ai abu ne da ya faru ka gane fanafashat fihi ga namul qaw a cikin suratul naml ba shari'a aka zo gaban annabi dauda lokacin shine sarki annabi ɗansa suleiman yana saurayi matashi bai ma gama girma ba dabbobi ne na kiwo makiyayi ya sa su a gonar manomi kamar yadda ake fama yi ya zai ya zuba dabbobinsa na kiwo a cikin gona suka yi barna mai gona ya kawo kara da annabi dauda cewa ga wani nan ya sa dabbobinsa a gona sun cinye mu amfani aka zo da mai gona kai haka aka yi ya tabbatar eh lalle an yi haka sai annabi dauda ya ce masa to tunda da gangan kaje kasa dabbobi a gonar mutum suka yi barna to daga yau dabbobi sun zama na mai gona na mallaka mai gona hukunci da annabi dauda yake sun fito daga kotu wajen annabi dauda sai annabi sulaiman yana gefe ya kira su yaya aka yi suka ce ai kaji kaji abin da ya faru ga kuma hukunci dan ya ga wanda ya koro dabbobi daban kuma wanda aka fito yana kora su daban an yi hukunci ya ce haka aka yi ya ce eh haka aka yi to wannan hukuncin ko ni a fahimta ta ba haka ya kamata a yi amma ku jira ni sai je samu babansa ya ce mutane sun shigo na tambaye su ce ga yalin hukuncin daga ya ce haka aka yi ce amma ni a fahimta ta da ba haka aka yi ba ya ce ko ya ce eh ya ce to me ya kamata a yi ya ce ni in hukunci na za a yi a yadda na fahimci matsalar yanzu shi ne gona ya rike dabbobin nan ya ninka tatsan nonansu yana sha yana sayarwa dabbobi nasa ne yana kiwonsu yanzu shi ne makiyayinsu kamar nasa suke a suratan a kamanni zai yi kiwonsu ya tatsi nono ya sha ya sai da nono shi kuma wannan makiyayi wannan gonar ya je ya share ta ya yi mata bayi ya yi shuka sai ta fito ta kai daidai yadda ya zuba dabbobin nan sannan a dawo masa da dabbobinsa ya mairo mai gona gonar ai ka gane shi dama gonarsa ga yadda take kuma ta dawo yadda take kuma bai yi wahalar komai ba wahalarsa da ya yi a da kaga an damar da ita shi kuma wannan an dora masa ukuba ya rabu da dabbobinsa babu ɗiban nono babu sai da nono ko amma dabbobinsa suna nan kuma duk wacce ta aihu ta sace shi kuma wancan yana bar kiwo shi ma ba dora masa sai ya yi kiwon dabbobi ya ce lalle wannan hukuncin naka ba abin dubawa ne sai ya sallama babu girman kai to babu san zuciya shi ke na aka bi shawara ko hukuncin annabi sulaimana eh aka mallaka wancan dabbobi tsawon lokacin da wancan zai noma masa gonar sai dawo masa da ita yadda take to shine sai Allah ya ishara a cikin bayan ya ba da labari idan na fashat fihi ganamul qaumi lokacin da dabbobin wasu mutane suka je suka watsu a cikin gonar mai gona ko Allah ya ce wa kunna li hukumihim shahidina da hukunta annabi daudan da na annabi sulaiman duk muna na akai mu shaiduna in ji Allah wa kunna mu kasance shahidina mahalarta ko shaidu ne da hukumin ga hukuncin nasu to amma a ƙarshe mai Allah ya ce fafahamnaha Sulaiman mun fahimtar da wannan hukuncin na gaskiya wanda yake na daidai ga shi annabi Sulaiman amma fa kalkace annabi Dauda shi ma a baya yake wa kullum kowannen su na hukuman wa ilma mun ba shi irin nasa hukuncin da kuma irin iliminsa to anan fa ashara subhanahu wata'ala ila al-fahmi Allah a nan ya yi ishara zuwa ga fahimta bi mazizi iktisafin da ƙarin keɓanta daraja ga annabi Sulaimana wa tamyizin da bambata shi anul hukumi ga hukuncin da dauda yake da shi wal ilmi da ilmin da yake da shi a nan kamar an fifita annabi Sulaimana da fahimta akan hukunci da ilimi dukkan an ce kullum atayna hukuma wa ilma kowanne mun bashi iya hukunci da kuma ilimi to amma shi bangaren fahimta sai aka keɓance annabi Sulaimana shi kadai Allah ya ce fafahamna huma Sulaimana wa Dauda ba a sai ta fafahamna ha Sulaimana amma wa kullum kowanne sa'ata na hukuman wa ilma ko wa qala Allah ta'ala hakika Allah ta'ala ya ce inna Allah hakika Allah yusmi'u man yasha yana jiyar da wanda ya so ai ba ya suma'u ba ne yusmi'u yana jiyar da man ya sha wanda ya so in ka ce ya suma'u man ya sha yana jin wanda ya so to ba ji ake nufi ba nan jiyarwa mai hudu ba mutum ɗaya ne a kan mimbari mutum sun kai ɗaruruwa ko dubbai amma sai ka ga wani ya fahimci abin da ake faɗa wani kuma bai fahimta ba kuma wataƙila da yarensa ake magana saboda mai Allah bai jiyar da shi ba wani ya ji ya gane wani kuma ya ji bai gane ba to saboda mai Allah ne ke jiyar da wanda ya so to tun da ya zama haka fa iza kana muslimin huwa Allah ta'ala in ku ya zama mai jiyarwa shine Allah ta'ala to fa innahu shi Allah yusmiu ta'ala ta wani lokaci yana jiyar da bawansa bi wasiqatil lisani da wasiƙa na harshen manzanni ai a rusuli alaihi salatu wassalam in a zamanin manzo kake sai Allah ya aiko manzo ya karanta maka ya jiyar da kai ka fahimci abin da Allah yake nufi to amma mai jiyarwa a hakika Allah ne shi manzo wasiɗa ne da Allah ya turo ya jiyar da kai da harshen manzo amma Allah ne mai jiyarwa wa man fi ma'anahu da wanda da duk wanda yake cikin ma'anar manzanni min warasatihim daga cikin magadansu al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa in ba zamanin annabawa ba ne to Allah yana jiyar da bayinsa da wasiɗa ta harshen malamai wannan a wani tara kenan wa taratan a wani lokaci kuma Allah yana jiyar da bayinsa fi mutala'atul kutubi cikin tsinkayewa ko leka cikin littattafai shi ma jiyarwa ubangiji ne baka taba jin mas'alar ko wannan hikima ko ilimin a bakin wani malami ba amma tunda ka iya karatu da rubutu ka kai matsayin da zaka dauke littafi ka karanta ka gane to in ka dauka ka karanta sai Allah ya ji yadda kai abin da yake nufi ta wasiɗar littattafai min at-tibyani shine bayanin hukunce hukunce to fasala ma yaftahu Allah bihi fi mutala'atil kutubi sai abin da Allah yake fatahi da shi na fahimta a dalilin da ya kalita tafai sai ya zamanto ala ma'ana abu sa ma'anar ma yuzaku abin da ake arzuta bawa min almasmuni daga abin da yake ji gashi dai ido ne ya gani ya karanta kuma fahimtar ta auku a zuciya to amma sai ya zama a matsayin kamar karanta ma akai ka ji a wannan karatun ka fahimce shi bi barakati husnul istima da albarkar kyakkyawan sauraro don kana karanta littafi inda ka zo ka fahimta to sai ka samu nutsuwa ka tara hankalinka da jinka ba zai yi idan ka yana karanta littafi kunnen ka yana sauraron labarai a rediyo ba ai ba za ka fahimci me ake ba dole dai shi ma kunnen duk da ido ne mai gani dole ana buƙatar kunne yawa ya haɗu da zuciya da abin da ido yake gani to kamar ji ne kenan sai Allah ya albarkace ka da fahimta bi barakatin husunan istima da albarkar kyakkyawan sauraro da kai to fal ya tafaqqada al-abdu halahu lalle ne bawa ya bincike halinsa fi zalika cikin wannan lokacin da yake leƙa littattafai na malamai sosai ya duba a wani hali yake wal ya ta'allam ilmahu lalle ne ya nemi iliminsa wa adabahu da kuma ladabinsa fa innahu domin shi wannan magana ta kyakkyawan sauraro babun kabirun babi ne babba min abwabil khair daga kofofin alheri wa amalin salihin kofa ne babba daga cikin kofofin ayyuka na alheri kyawawan ayyuka min amalin mashayiki na ayyukan shehunai wato shehunan ɗariƙun sufaye suna kula da wannan janibi wannan babi sun san shi babi ne mai girma mai zaman kansa shi husnul istima'i listiftahi abwabir rahama ko suna amfani da wannan kofa mai girma domin neman buduwar kofofin rahamar ubangiji wal mazidi da kuma neman ƙari min kulli sirri daga dukkan wani sirri na ilimi da fadlillahi ta'ala amma da fallalar Allah ta'ala intaha anan wannan tambiha ne suka ƙare alhamdulillah